إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بيانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ina yi wa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala godiya da mana wannan baiwa ya ba mu a lokaci da kuma a rai dan saboda dawowa wannan majalisi na mu da albarka na masallacin zaki na masjid Usman bin Affan a nan garin Marawi a yau muna rana ta Laraba uku ga watan Ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya yi daidai da sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu ba mu kushe ba mana cikin wannan sura mai tara a mai karan albarka sura ibrahim jiya mun kwana kan aya ta arba'in da ɗaya idan yau za mu tashi ne kan aya ta arba'in da biyu kuma sun san samu ne idan akwai wasu tambayoyi ko wasu abubuwa mu jinkirtar da su sai daga ƙarshe saboda wasu lokaci kan cewa karatun ana sanya shi cikin gidan rediyo da sauransu sannan kuma ita wannan ɗaukar ma da ake yi ta ma kai tsaye ne facebook yanzu haka duk wanda suke tare da mutum suna kallon karatun tun daga awala shi har a kare shi kamar wanda suke zauna tunda kun san tahiya ce da zamani don haka muna fatan Allah ta baraka ta'ala ya ba mu dace yau za mu tashi aya ta 42 a cikin surat Ibrahim a rahmat bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهلكين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال na'am Allah tabaraka wa ta'ala yana kai mu nan wato ayoyi ne saboda ba da hakuri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba kuma ta baje mun fito ne daga cikin tarihin Annabi Ibrahim da kuma addu'o'in da annabi ibrahim alaihi salam yayi to da irin wahalalu da annabi ibrahim ya sha kamar sai ake zuwa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma kai hakuri irin yadda ya hakuri kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi nasara Allah ta'ala ya ce wala tahsabanna Allah kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ka taba tsammani lalle shi Allah ghafilan wato ya rabkana ne amma ya amalu zalimu daga abin da azzalime suke aikata kar ka taba tsammanin wato ya gabara ne bai san me suke aikatawa kuma ba zai saka musu kenan abin nufi ya koyon wa musulmi wannan khitabu ne din nabi sallallahu alaihi wasallam amma al-murad bihi ummah ana yin gaba ɗayan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya mu dawo da tunanin mu kan cewa kaka taba tsammanin abin da azzalimi yake yi Allah zai kare shi kar ka taba tunanin haka a'a Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kare shi tun daga nan duniya har kuma har zuwa lahira Allah ta'ala yana cewa wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun shadid lalle kamun Allah subhanahu wataala game da waɗanda suke azzalimai kamun Allah tabaraka wataala mai tsanani ko a nan duniya kai da sabi wani azzalimi ne kasancewa wato ya shahara da zalunci kuma amma ya gama lafiya wahala ke akwai za ka samu sai kaga Allah tabaraka wataala ya nuna mai kaskance shi Allah tabaraka wataala ya kaskanta da shi ya wulakantar da shi tana yiwa ya dauki lokaci mai tsawo ta yanda wa'anda suke masu gajen hakuri har suka cewa kamar ya sha amma ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa inna Allaha la yumli liz-zalim lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana yana daga kawa ga azzalimi Allah ya saurara mushi manzo Allah ya ce hatta idza akhadahu amma duk lokacin da ya kama shi lam yuflitu bai kuce duk wasu azalimai ga duniya wanda suka saba zalunci suka zalunci al'umma su suka zalunci mutanensu suka zalunci waɗanda suke zaune tare da su ko waɗanda suke musu jagoranci to za ka ga abin kamar dai yi za a yi an ɗauki tsawon lokaci kamar dai babu ranar kama sun samu matsayi an samu girma an samu daraja ana abin da aka ga dama dokokin Allah ma ba duke sa matsayin komi ba amma ana nan ana nan idan dai lokacin yayi shike na sai ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala zai masa shike na an kare da shine hatta idan akhadahu lam yufid billat Allah ya kama shi kuma to wannan mutumin ba shi baya kuci duk yanda zai baya ta da haka Allah ta'ala ya ce wala tahsabanna Allah karka taba tsammanin Allah tabaraka wa ta'ala ghafilan wato ya rokana ne amma ya amaru zalimuna daga abinda azzalimai suke aikata Allah ya ce kawai mi innama kadai dai yu'akhiruhum Allah zai jinkirta musu ne da yaumin zuwa ga wata rana tashkhasu fihi al-absar wanda wato gani yake daukaka sama in gane shi min ash-shukhus wa huwa rabb al-basar bidun taharruk wato zuwa ga wata rana wanda za su daga ganin su sama sai ta kallon bala'in da za ya samu saboda tashin hankali Allah ya kare Allah ya ce zuwa wannan ranar muhuti'ina al-ihta huwa al-isra mun gane wato musri'ina za su zanki yin gaggawa muqni'i ru'usihim kuma za ka ga sun daga ganin su sama la yartabu ilayhim qatwahum kuma ganin nan nasu wato ba su ko kyaftawa ba su sarke shi ba su kyaftawa saboda sun ga bare wato kasan idan mutum ya ga abin tsoro ya ga birgice ga tashi hankali to za ga ba ma ya saurin kyautawa saboda ita kyautawa ta shiga yake idan kamar yadda ya wurin kyauta ma bai san me zai faru ba kayan kayan ya tsaya ya sake bude idanun nan to balle kun bala in lara tashi an kiyama balle tashi an kare lara tashi an kiyama Allah tabaraka wa ta'ala ce za ka gan su muhtiina wato suna masu gaigawa muqni'i ru'usihim suna kuma masu daga kawunansu suna kallon abin da ke gaba gare su Allah ce la yakin ilayhim tarfun ba ma su iya dawowa su sake rumtse garin su ko kuma su kyauta ba su iya Allah ya ce wa afidatuhum hawa zukatan su kuma a wannan ranar za su kasance kwangaye ne babu komai cikin su na alheri babu komai cikin su wato na alheri sai dai shari ba gida kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa asbaha fu'adu ummi Musa fariqa in kanat la tu'li bi لولا أن ربطنا على قلبك لتكون من المؤمنين kinan su a wannan ranar zai kasancewa binatuhum wato zukatansu hawa wato zukatan nan nasu sun kasance ko ga ba bala'i da ke gaban su in ban da wani ba su da wata matsala da ta dame su in ban da wani mun gane ko jama'a shine wa fidatuhum hawa sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa anzirin nasa ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da duk wani mai wa'azi kai ma mutane gargadi ba annasa adam wasu wasu malamai suka ce kufar kina al-kufar wato wa anzirul kufar kai ma kafirai gargadi amma yan an doke shi am ne yashmalu al-kufar wal mu'minin kina zai fi dan haka kenan hatta daga cikin mutane din wanda suke suma masu imani ai musu gargadi saboda mutum ya ya kama jikin shi cewa kai gargadi ga mutane yawma ya'tihimul azab ranar da azaba za ta zo musu idan azaban nan za ta zo musu ne za ka ji suna cewa fa yaqulu alladhina zalamu sai ka ji azzalimai suna cewa rabbana ya ubangiji akhirna ka dan jinkirta mana ila ajalin qarib zuwa ga dan ajali wanda yake na kusa wannan ana nufin ranar tashin alkiyama ke lokacin da kafirai za su ganin abin da suka gani sai su ce wai a maito su duniya saboda a fi abin da ya kamata wanda kuma wannan ai ba zai samu ba shine wa anzirin nas kai gargadi ga mutane ka tsoratar da su yawma ya'tihimul azab ranar da azaba za ta zo musu sai kullu ladina zalamu sai wanda suka riga suka zalunci kawunan kuma suka zalunci bayan Allah wanda suka zauna tare da su sai ka ji suna cewa rabbana ya ubangiji mu akhirna ka dan jinkirta mana ila ajalin qarib zuwa ga wani dan lokaci wanda yake dan kadan ko kaka dai ko dan lokaci ne ko ya yake a dan bamu mu koma mu dan yi gyara kaga Allah tabaraka wataala baya amsa irin wannan da irin wannan ruwa Allah ta'ala yana gaya mana hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un sai su ce ya Allah ka maida mu duniya la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kinan shi wannan kafirin zai ce ya Allah a maida mu duniya za mu je bi aikin kwarai Allah zai ce mi kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wannan kawai magana ce wanda yake bayyana kalma anan wato ba wai kalma guda ne magana ce kawai wanda yake bayyana domin wani lokaci kalma tana zawa da ma'anan magana wanda take mai tarin yawa don wani lokaci za ka ji an ce wani ya zo nan ya yi kalma ko ya tashi gaban mutane ya yi kalma a larabta kenan mun gane wanda kuma ba ana nufin kenan ya faɗi kalma ɗaya ba dan kalma ɗaya ma ba ta ba ta fa'idantar da ba ta fa'idantar da wato zance a gidan nahawu a wajen malaman larabci kenan inna kalimatun huwa qa'iluha magana ce kawai wanda yake ga yanka kawai ku kyale shi wa min wara'ihi barzakhun ila yawmi ba'ath a wani wuri kuma Allah tabaraka ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah ya kuwa masu imani kada dukiyoyin da kuma ƴaƴan ku kada su shagaltar da ku daga zikirin Allah daga ambatan Allah daga tuna doka Allah ku bi Allah tabaraka wa ta'ala sau da gaba la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah Allah ya ce wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun duk wanda suka yi haka to wanda su ne tabako a sama wa an su kumin ma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin sai Allah ya ce walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'mal Allah zai tsara Allah ya ce walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbih yake cewa ربنا أبصرنا وسمعنا فارجئنا نعمل صالحا إنا موقنون مجبا musulmai wato kafirai a wannan ranar inda za su zansu duk sun soke kansu kansu sun maida shi kasa ana kala damar da ba ta da magani ba ta da amfani na ki suru hussein inda rabbi sun soke kai kasa a wajen ubangijinsu suna cewa rabbana kai na kasa suna ce rabbana ya ubangijin mu afsarna ya ubangijin mu kadan kalle mu wa sami'na kuma Allah kadan saurare mu wa فينا فرجعنا نعمل صالحا أبن لم يكسو أي ملأ الكرماء أمينا متن دنيا نعمل صالحا زامي أي جبار إنا موقن وتصوم سيكيني لأكن سياداتي أي جبار إنا أمينا ألا ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى haka kuma a wani waje Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana cewa wa yau tara in wuqifu ala an-nari da za ka gan su lokacin da aka tsayar da su gaban wata jahannama fa qalu sai kaji suna cewa ya laitana ya kai ya kai can nuraddu wa la nukathiba bi ayati rabbina amma idan mu ba za mu ƙara ƙaryatawa da ayoyin ubangiji mu ba suka ce wa nakuna minal mu'minin kuma za mu kasance wato daga cikin mu'mini Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala yace bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la adu a yanzu haka ma inda za a mai da suka kuma da sun koma ga muku a saboda kankarewa da dai wato rashin arziki tun da dai ba da da rabon ko ma mai da shi aka zai samu rabon da haka kawai gara a ci gaba da aikin da ake yi kawai Allah ya kyau Allah ya ce wa hum yastayquna fiha ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ولا حول ولا قوة إلا بالله yan jahannama yan wuta ranar tashi alkiyama idan aka sanya su cikin wuta Allah ya ce wa hum yastarihu da fiha za su dinga ihu suna kuwa suna ihu suna kuruwa suna cewa mi rabbana akhrijna na'mal salih ya ubangiji a yadda mu za mu yi aikin kwarai mun tuba za mu gyara a yadda mu na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal za mu yi aiki na kwarai sabanin wanda muka yi yanzu Allah tabaraka wata'ala ya ce a walam nu amirku ma ya tazakkaru fi man tazakkara ba mun raya kusan gidan duniya ba rayuwar da ta isa duk mai tunani yayi tunani kun ba ku lokaci wanda ya ishi da duk mai tunani yayi tunani an ba ku isasshen lokaci a walam nu amirku ma ya tazakkaru fi man tazakkara Allah ya ce wa ja'akum an-nadir kuma mai gargadi ya zo muku wannan mai gargadin wasu malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce alƙur'ani wasu suka ce hurhura ta zo maka ka gani tun tana kwance ko zama ma ba ka iya aka fara koya maka zama ka iya zama ta ga yan fara samun ci gaba to kuma wannan da yake rige ai ci gaba ne irin na mai ginin mai ginin rijiya rayuwar mu ayaka ne take ta yaya kana nan ka fara koyon zama amma sai an sanya wasu abubuwa an tattare ana nan ana nan sai ya zama ba masu an sabo ne ba yanzu ka iya da kyau to daga nan kuma sai a fara dan fasa kawo ba kuma yanzu rarrahe za a fara shi kenan sai ka fara rarrahe har uwa na murna ai ya ma fara rarrahe ko kana nan yanzu ka gwanince da rarrahe yanzu kuma sai a fara kokarin kuma kama wani abu a miƙe ka fara kama wani abu kuma kana dan miƙewa ana kama ana faduwa haka kai yanzu ka iya miƙewa ta yadda ya ce ba iya ba tukunna ta gagara ana nan sai a ga ka dan fara daga daga kana dan taka ɗaya biyu sai kowa ta fara murna ya ma kusa iya tsaya ana nan ana nan amma ba ka sani wallahi tahiya ne ake kuma ragewa ne ake ragewa ne ake ai ba wani abin kai murna ba shi yasa za ka yi mamakin wanda suke suke zuwa su yi bikin yi bikin ya cika shekara ashirin yi bikin ya cika shekara talatin ya yi bikin waya cika shekara arba'in ya yi bikin ya cika shekara hamsin kana bikin ka kusa mutuwa wa kenan kana bikin ka kusa mutuwa kenan ba akwai wanda aka taba zuwa yanzu dan Allah ya an yi mutuwa murna ake yi ko kuka ake ai kuka ake yi ko to yanzu shi wannan wai saboda ba bai gane ba shi murna ce yake yi kuma saboda ya kusa mutuwa wace murna da wannan amma sai ka samu sanin mata wani matashi ne ya gano mara samun kuɗi ko kuma gidaje irin wanda suke dama na masu kuɗi ne su da kansu suke daure ma wato karya gindi suke daure ma yaran nasu gindi akan cewa a akwai yaran da tun suna yan kankana ba a bashi duk shekara ta musu biki saboda sun cika wata shekara ya zai na da shekara uku in ya kai ta hudu sai an yi biki in ya kai ta biyar sai an yi biki in ya kai ta shida sai an yi biki in ya kai haka za a yi tai ana bikin ya kusa mutuwa dan Allah da ma ba haka wani a yana bikin ya kusa mutuwa ne wasu wata ne suke bido ya kusa mutuwa Allah ya don haka kenan Allah ta baraka wasu ala ya ce za ka ji suna cewa rabbana ya ubangijin mu akhirna ila ajalin qarib wato malam an jani ya rubuta wannan tsari a nan yake cewa cewa shi da ga wanda ba ya da san ba ya da irin wanda yake yi irin wannan wato yake yin yake yin bikin ya cika shekara kaza ya ce yanzu misalin da za a ba ko ya ce yanzu kamar mai magidanci ne ya kawo buhun shinkawa gida ya yi yanzu nan buhun shinkawa mata suna ɗiba ana ana tayin ana tayin abinci shi kenan yanzu da sun zo suka ce mai kai yanzu wannan buhu da ka kawo saura kilo goma sai ce ya kamata mu yi biki tun da shinkawa na kawo buƙata akwai da zamanin tunanin akwai mai gidan da ke da wannan tunanin sai ya ji daɗi ya ce ya ba kuma zama yi biki tun da sun kuma sanya shinkawa na mata kusa kare ko kuma a yi yake bai ji daɗi ba da an gaya mai an ce shinkawa na ta kusa kare ya yake kan shi ma ba ce yake to kamar irin wannan ne kai ba shekarun ka kai ma kamar irin wannan ne kana ta kwalwa kuma kana ta mata kana ta kwalwa kuma kana mata ai kamata ya yi da an ce da shekara da kaza yanzu da an ce da ya kaka mu kawai hankalin ka bai gane tashi saboda kabari ne kake tawassal da shi tana da tahiya Allah ya samu da shi rabbana ya ubangiji mu akhirna ya Allah ka kada ka jinkirta mana ila ajalin qarib zuwa ga wannan ajali wanda yake wato dan kadan ko ya yake Allah ka mai da mu duniya haka suke da in an yi haka nujib da'awataka za mu amsa mai kiran kiran annabawan ka annabawan nan da ka turo za mu zo mu yi imani da su sannan wani tabi'in rusul kuma za mu ba annabawa mana za mu bi su ke sai Allah ta bada wa ta'ala ya ce sai a ce musu a walam ta kulu a kasantun min qabl shin ba ku kasance can duniya ba kuna karan tsuwa malakun min zawal wai cewa ai ku ba za a kai ku gidan lahira ba ba za ku je lahira ba kuma ba za a yi ta da ikiyama ba kuma ba za a yi komi ba kun kasance kuna kai rantsuwa akan haka ba jama'a ai ɗabi'un mutane idan ka lura da irin ayyukan da mutane suke aikatawa ko da sun yarda da cewa za a tashi kuma za a yi hisabi kuma akwai ranar tashi a kiyama to sai ka ce ba ɗari bisa ɗari ba don idan mutum ya san da wannan yana da wannan imanin tabbas wallahi zai ke amma ka so yanzu ka kalli yadda rayuwar rayuwar mai da take musamman game da abin duniya mutum nawa ne wanda in yi ga wannan abin kuma haƙƙi ne wanda ba na shi baɗin zai ci to tun da ya ci yana da imani akan cewa tabbas ko gara na akwai ta kuma za a yi akwai launi akwai launin wannan imanin in wannan imanin na da ƙarfi duk lokacin da wato imani da ranar lahira ya yi ƙarfi jama'a to duk lokacin da mutum za a gyara ayyukan shi kuma duk lokacin da kaga wato duk lokacin da kuma kaga ayyukan mutum sun muna na ba su da kyau to lokacin nan imanin shi da ranar lahira kuma ya yi rauni ne shi yasa haka suke tafiya sakeri ne guda biyu da wannan da duniya ta rinjaye shi to zai yi zai yi sauki a can a imanin shi da ranar lahira to zai yi rauni in dai duniya ta yi rinjaye to imanin shi da lahira zai yi rauni in kuma imanin shi da ranar lahira ya yi rinjaye to kuma duniya kuma sai ya bai da banza to kuma haka dama ya kamata mu dauke ta wannan bai kamata wato mu mai da hankalin mu gare ta ba sai irin yadda wasu ko kulle ta cikin zuciya mutum ya nuna cewa shi ko ma me yake wa shi wasu ya samu shi ko ma me yake wa shi wasu ya arziki shi sai ya kuri har da wanda suke faɗin maganganu wanda suke wato na sabo mutum ya dinga cewa shi ba shi ba daga shekara ta kaza zuwa ta kaza shi ba in ma bai kudin nan ba shi sai ya ɗauki mataki mutanen da suke gaya da ɗaya mutum nan maganganu ai ba komai ne kuɗi mu mana a samu rufin asiri rayuwa komai bukatu suna biya ba shi bane kawai shi ne kuɗi don wanda ya yi kuɗin ma shi ma cikin kuɗin nashi abin da yake umana da shi bai wuce wannan ko ba haka ba bai wuce wannan ba sauran kawai tari ne da kuma lissafi kawai yake ƙara maka don haka a walam ta kunu a kusamtun min kawai ba kun kasance ba kuna ta yin rantsuwa tun can baya tun can gidan duniya kuna cewa malakun min zawal ai ku ba ku ai ku ba za a kawo ku nan gidan lahira ba ba haka nan kuke cewa ba ai ga haka bare ba sun imani da ranar lahira ba ba sai da cewa za a yi ta kuma suna yin rantsuwa ma akan cewa ba za a yi ta ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa wa sakantum kuma kuka zauna fi masakinil ladina zalamu anfusahum kuka zauna cikin garuruwa da gidajen waɗanda suka zalunci kawunansu watakila wani mutum ya zalunci kan shi bai yi ayyuka na alkhairi ba bai yi kaza ba bai yi kaza ba kai kuma gidan shi ne ka sayi kaza ka tabbatar yanzu dai ya bar duniya yanzu yana can la haula wala quwwata illa billah menene matsayin shi kaga kai da kanka baka amince mu ta yadda yayi ba to kai ba sai ka gyara taka ba kai kai ka anda ka tafi ai duk mutuwar wani in ta zo ce maka ne take ce maka ne take to kai yaya kai ka shirya ko in baka shirya ba to shirya tun da abin nan baya da bashi ga kowa da kowa da su da haka kuma kuka zauna a cikin gidajen waɗanda suka zalunci kawunansu Allah ya ce wata bayyana da kun kuma ya bayyana gare ku kai fa fa'alna bihim ya ya maka yi da su ya bayyana gare ku kun san ya maka yi da su Allah yana gaya mana cewa ya bayyana gare mu ya ya yayi da waɗanda suka yi girman kai suka yi taurin kai gare shi jama'a mu dauki irin su samudawa mun gane irin su adawa yaya Allah tabaraka wa ta'ala yayi da su Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su dan haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bi ya bayyana gare ku kuma yaya muka yi da su wa darabna lakum al-amsal kuma mun buga muku misali kuma kun gani yanzu kaga samudawa gidajensu suna nan wato a ƙasar sham mun gane ko haka nan kuma adawa su ma gidajensu suna nan in za a tsaye a ƙasar yamma to kuma tunda wannan ayoyi da suka sabka sun sabka ne musamman wato ana fara kwankwasar mushirikan maka ne su ka wudu wa'annan wuraren wuraren kewaya wasu ne da balaguran suna yin balaguran suna wucewa shine Allah tabaraka wa ta'ala yake ce musu sakantu fi masakin alladhina zalamu anfusahum ko da ba wai zama suka yi ba suke na su zauna cikin garuruwa a to suna wucewa suna ganin gidaje wata bayyana da kuma ya bayyana gare ku kai fafa Allah bihim yaya muka yi da su wa darabna lakum al-amsal kuma mun buga muku misalai iri daban-daban cikin alqur'ani mun yi ta gwada muku mutanen da muka halakar da su kenan ku kamata ku gyara nawa in ba haka ba kenan sai ya zama to gani ga wane bai ishi wa da tsoron Allah ba ke amma shi ba wasu ya ce ake gani gawa da ya ishi wa da tsoron Allah ba to Allah ya samu gyara sai Allah ta'ala ya ce وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام
na Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qad makaru makra hakika kafiran nan wato sun yi makirci makircin sun shirya makirci wato makircin su iya ka shirya wa inda Allahi makruhum amma duk makircin da suka kulla Allah tabaraka wa ta'ala a wajen shi ne ilimin wannan makircin yake ma'ana a wa- duk abin da suka shirya ilimin abin na wajen Allah Allah ya san duk me suka shirya wa in kana makruhum litazula minhu al-jibal duk da cewa wato makincin da suka shirya ba saboda girman shi yana iya busar da duci babban duci kinan wa in kana makruhum litazula minhu aljibal wannan akwai kirawoyi guda biyu da aka karanta da shi wa in kana makruhum litazula minhu aljibal da kuma kira'a wa in kana makruhum latazula minhu aljibal ya an ce latazula minhu aljibal kinan sai ya zamanto wato lamun ɗan tarantuwa ce wato saboda girman makircin da suka shiryawa to wannan makircin yana iya ya rusar da babban duci da babban shi saboda girman makircin amma ya aka ce wa in kana makaruhum li tazula minhu al-jibal duk da cewa wato makircin su ko ba zai iya rusar da duci ba dan ba wani babban makirci ba ne to kenan ko dai a fassara shi da wannan ko a fassara shi wato da wannan ko a fassara shi da istihfafan bi makrihim wato an an rena makircin nasu ba wani makircin kwarai bane ba kenan mun gane ko shine in an karanta wa in kana makruhum li tazula minhu al-jibal sai ya zaman to kenan li tazula minhu al-jibal kenan istighfafun bi makri in kuma ya zaman to an fasara wa in kana makruhum la tazula minhu al-jibal kenan au sai ya zaman to kenan ta'ziman li makri saboda girman makircin nasu sai Allah tabaraka wa ta'ala ce fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'adihi rusula kar ka taba tsammanin Allah tabaraka wa ta'ala zai saba alƙawalin da yayi ma annabawan shi na cewa zai ba su nasara Allah ba zai saba masa alƙawari Allah sai ya dauka su sai ya ba su nasara akan wakilin su kamar fadin Allah tabaraka wa ta'ala inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad mun gane ku wala yansuranna Allahu man yansur kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz da haka kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya dora maka shi ya wajabta maka shi cewa sai shi zai yi nasara da shi da annabawa shi idan da abin da za a shirya na mutunci ko sai ya lalace da haka nan Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙara wato karfafa annabawan shi kuma ana ƙara ba manzon Allah hakuri Allah ya ce bala ta tabanna za kar ba kai tsammani cewa Allah tabaraka wa ta'ala mukhlifa wa'adihi rusula wato zai saba alƙawarin annabawan shi mukhlifa daga al-ikhlaf ke bi ma'ana adamul wafa bil wa'd Allah tabaraka wa ta'ala wai ya saba alƙawarin annabawan shi a Allah ba zai haka inna Allah azizun intiqam lalle Allah tabaraka wa ta'ala mabuwayi ne sannan kuma zuntiqam wato mai tsananin hukuma ne mai tsananin kamu kullun jama'a idan Allah tabaraka wa ta'ala da kanshi girmama abu to ka dibi girman Allah da yanda kuma wato ya girmama wannan abin to ta nan ne za ka gane cewa wannan abin yana da girma suka ce yanzu misali inda za ka gane wato tsakanin ƙarami ya ce abu babba ne da kuma babba ya ce abu babba ne suka ce yanzu idan yaro dan ƙarami ya ce ina da kuɗi masu yawa to ya kake tunani kamar nawa ne yake gare shi tana yawa ma dala ɗari ne aka mai canji haka bayar dan karami da ya ga dala ɗari canji sai ce kai ai ko babu kana da kuɗi masu yawa shi ko bai san wannan ba zai a hankali ko abu guda ma ba ya sai to amma kuma idan kuma shugaban ƙasa ya ce muna da kuɗi masu yawa ɗaya yake da wancan yaro shi ma da ya ce kuɗi masu yawa ke gare shi ai kaga da sun ce suna da yawa amma da bi girman wanda ya ce ina da abu mai yawa sannan ne za ka tantance yawan abin idan shugaban shugaban wata kasa ya ce muna da kuɗi masu yawa shi kuma wannan me kake kaddara kamar nawa ne yake kaga wannan ai miliyarori ne ko ba haka to idan Allah da kanshi ne kuma ya ce azaban nan mu ina da tsananin hukuma to ya kake tunanin hukuma ke abinda har za a kai wa Allah shi da kanshi ya ce abin nan na da tsanani ai ba dai bane da kai ka ce abin nan ko ba haka ba dai bane Allah ya kyauta inna Allah azizun zun tiqam lalle Allah subhanahu wa ta'ala mabuwayi ne sannan kuma mai sannan hukuma sai Allah ya ce يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار na و-
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yawma tubaddalu al-ardh ranar da za a canza ƙasa wannan kenan wanda muke kai ashe ba kusa gare ta ne za a yi misali sai an canza wata yau matu baddalu da abu gairar abu ranar da za a canza ƙasa ba wannan ƙasa wata daban wasu samawat kuma a canza sama idan idan sama'un shakka wa azinat li rabbiha wa hukat Allah ya ce wa barahu lillahi al-wahid al-qahhar kuma mutane za su bayyana ga Allah wanda shi ne wanda yake ɗaya alfahar kuma wanda yake ci da tsawa abu ko ba a su wula a yi shi a kanan yadda to yanzu jama'a a ƙarƙashin wannan tun da Allah ta baraka wata ala ya ce za a canza ƙasa wata rana aisha da Allah da Allah ta tabbata a gare ta ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce to su mutane lokacin da za a canza wa ga ƙasa da ina za a kai su har a canza ta kuma sannan a maido su kun gane jama'a kun gauna abin tambaya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce su mutane lokacin suna can bisa sarari suna bisa sarari kenan za a canza wannan ƙasa shi yasa akwai hadisi da ya tabbata daga ah, riwayar Imam Muslim hadisin Sauban Maula Usman radiyallahu anhu mun gane ko hadisin a maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadisin sauban wanda yake barantaccen bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuntu qa'iman inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sauban yake cewa na kasance ina tsaye a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فجاءه حبر من أحبار اليهود sai wani malami daga cikin malaman yahudawa masana babban masani ne wato cikin yahudawa sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kafara sai ya ce assalamu alayka ya muhammad shi wannan bai yahuda hab min min afkar yahud wato malami masani daga cikin yahudawa da yazo sai ya ce assalamu alayka amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai muhammad kun ga abin da ya gai ga babu girmamawa ce dan haka fadafatuhu daf'atan kada yasra'u minha kada yusra'u minha tauba da yake cewa sai na mai wata irin tunkudewa wata irin tunkudewa da sai da ya kusa ya wani shi bai wuce kenan tauba da yace da nan mai wata irin tunkudewa da na injije shi to la kadan ya wani fa qala sai shi wannan da yahudin sai yace lima da fatani me yasa ka tunkude ni qultu sai nace mishi ala ka kula ya rasulullah ba za ka ce ya manzo Allah ba cewa za ka ya rasulullah ba ce za ka da ya muhammad fa qala al yahudi sai wannan bai yahudan sai ce inna ma la da'u bismihi alladhi sammahu bihi ahlu kai mu za mu ga mai sunan da sunan da iyayen shi suka sanya mai mu da shi za mu ga sunan da mutanen shi suka sanya mai mu da wannan za mu ga ai kaga hasada ce da kiyaya in ba haka ba sunan mutane nawa ne a duniya hatta su a yahudancin mutane nawa ne wanda ba su kiran su da suna dan sun yarda da balanar da ke ga mutane ai ba dole bane garin shi kenan kawai tunda diga sunan da aka sanya mutum dole shi da shi za a kira shi tunda Allah ya mai wata falala ka yarda da falalar da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi shi da aka ce kawai shi ba zai gaye shi da wannan sunan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mishi ismi Muhammad alladhi sammani bihi ahli mazala sai ce mai eh haka ne lalle sunana wanda ahli na wanda mahaifana da dangi na suka sanya mini shine Muhammad din kira na haka nan muje fa qala yahudi sai wannan da yahuda yace jitu as'aluka na zo ne dan in tambaye ka wasu tambayoyi zan ma fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayanfa'uka shay'un in haddathtuka to tambayoyin da za ka yi mini in na ba ka amsa su ya umarne ka da wani abu ma'ana kamar ka shiga musulunci don me amfani tambayoyin da za ka yi mini in kai mana tambayoyin kuma na ba ka amsa kuma ka san cewa duk wannan abin da na faɗa haka yake a littafin in dai ba za ka yi imani ba bai da wani amfani duk amsoshin da za na baka in na baka wannan amsoshin za ka yi imani fa qala asma'u bi udhni kaji mujrimi sheki sai ya ce ni dai kawai dai zan dai shi zan dai shi kawai dai da kunne na kawai ina karu ba ma shi dai bai yake dama da yake mani haka nan dai ne kawai irin da yadda suka sa yahudawa asma'u bi izini kawai ni dai zan dai da kunne na kawai فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه sai annabi sallallahu alaihi wasallam dama manzo Allah yana rike da yan sanda da yake yawo da ita yake rike da ita sai manzo Allah ya dan caka ta ga kasa ya dan caccaka ta haka ga kasa kenan dai wannan ɗabi'a ce ta mutanen da kenan wato ya yi tunani kuma ya gane abin da kake nihi cikin maganar da ka gayi kenan wanda ka gayi kawai shi ne sai manzo Allah ya haka manzo Allah ya ce to shikenan naji san sai tambayar ta fa qala yahudi sai wannan da yahudan yace aina yakunu an-nasu yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati ina mutane za a aje su ranar da za a canza wata kasa a kawo wata su mutane ina za a kai kafin a gama wannan aiki yanzu kamar yanzu za mu canza wannan tafin da masallaci jama'a ya kawo zai goye dawo in aka canza kuma sannan zai gudawa to tun da kasan nan gaba ɗayan duniya duka baki da ashin kuɗa take da kasan nan to da za a canza ta ina mutane za ina za a kai mutane kafin a yi wannan canji tambayar da yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hum fi zulmati dunar jisim ai lokacin su kuma mutane za a kasu ne suna can cikin wani tudu ko wani wato wani duhu wanda yake na sarabi ai da mun san kowa sai ya sarabi jama'a in minkum illa warid kana ala rabbika hatman maqdiya to lokacin da mu da an kwashe mu muna can cikin wannan sarabin lokacin nan ita kuma kasa kuma sai a kaga an ba shi amsa ko ba ba shi an ba shi amsa idan kai ne baka san wannan amsa ko ne zai ma wannan tambaye to ya za ka kai gaskiya abin nan wani ya daure mana sai dai a kan bai malamai kenan ko to kaga manzo Allah shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya warware wannan tuni to yanzu faqala sai kuma wannan bai yahudan faqala yahudi sai wannan bai yahudan kuma sai ya ce yanzu tambaye shi ta biyu faman awwalun nasu ijazatan to tunda kai magana siradi kuma shi siradin wa'anna mutane ne za su fara wucewa ta siradi siradi da za a ajewa ranar tashi a kiyama su wa'anna mutane ne wa'anda su ne farkon wa'anda za su fara wucewa su cike da su hasin wuce su wane ne wanda za su riga mutane wato kitar wannan siradi faƙalar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bukara'in muhajiri talakawan muhajirai qara'ul muhajirin talakawan muhajirai muhajirai su ne zuwa yawa wanda suka yi hijira daga makka suka tawo madina to talakawan cikin su ne wa farkon wa'anda suka yi a ce bai su su su su za su riga duk duniya kowa su za su riga su amsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibada fa qala al-yahudi sai kuma wannan bai yahudan yace fama tuhfatuhum hina yadkhuluna al-janna to kuma menene abu wanda yake za a fara ba su in sun shiga aljanna wato su yan aljanna in sun shiga aljanna menene farkon abin da za a fara ba su cikin aljanna to ba wato shine kamar a baka wani kyauta ko wani kado ko wani abu ne wanda yake mai kirkiri wanda zai daɗa maka rai ka ji daɗi menene farkon abin da za a fara ba su in sun shiga cikin aljanna فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي وشي زيادة كفل الموت wato shine gefen an tarkibi an tarkibi to gefenta saboda suka ce wato ita an tarkibi gefenta yana da matuƙar amfani wato a rayuwa a cikin jikin ɗan adam to wannan shine farkon abin da za a fara basu manzon Allah ya ba shi wannan amsa kuma duk wannan amsar da ake basu kuma shi ya san abin haka yake a cikin da kafa sai inda ba da haka ba ya da da da ga ta masa yace ba haka ba yanzu ka an ba shi wannan amsar ba da sannan kuma sai ya sake yin wata tambaye fa ma bi za'uhum fi asriha to kuma bayan wannan ita antar da za su ci menene kuma abincin su da za a ci gaba da ba su bayan ita wannan antar fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya ce yunharu lahum sawrul janna to daga nan kuma sai a yanka musu dan marakin aljanna shi za a yanka musu alladhi kana ya'kulu min atrafi da haka kala fama sharabuhum alayhi to in san ci wannan dan marake me za su haudawa sama kuma maka ci abinci kuma ka azare mu kuma to me za su azawa kusa wannan dan marake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu min ya ce mishi min ainin fiha tusamma salsabi wani idanun ruwa ne wanda za a haife shi daga cikin aljanna dan ana ce mishi salsabi to shi za a ba su shine za su haudawa sama kala wannan bai hudun da ya ji wannan amsoshin gaba ɗaya sai ya ce sadakata kayi gaskiya wannan amsoshi duk haka suke to yanzu amma magana imani ba ba kawai nan hadisin ya kare shi dama abin da ya gai ita da farko da ma ya ce dai kawai ya gai daina da shi to ga nan kawai za ka fita shi kenan kenan jama'a mu fahimci cewa kenan yau masu baddalul ardu ghayral ardi ranar da za a canza wato kasa ban da wannan kasa kenan in kana in wannan tunanin ma zai zama ka tuga amsa ta riga ta cewa ina za a kai mutane Allah ya ce a wannan ranar wa barazu lillahi alwahidil qahhar mutane za su bayyana ga Allah bayan sun tashi daga cikin kaburburan su kenan ake ne wa barazu za su bayyana ga sunan a fili fili kai saboda lokacin nan jama'a duk inda wani dutse yake an rushe shi an maida shi kasa an maida ta lebur ba inda ke da tudu ko guri ko wani rami duka inda muka yi ramu an rihe su inda muka yi wasu gidaje masu masu wato masu ƙetace wanda yake mai tsawo duka an rushe shi an maida ta duka wato ta fi sai duka baki daya shi ne kenan sai ya zama to al-buruz din kenan za su bayyana kowa zai bayyana da inda kake za a zanka don ba wata kariya shine wa barazu lillahi mutane sai su bayyana ga Allah alwahid wanda shi ɗaya yake alqahar kuma wanda yake wato mai ci da sa mai sa ayi sai Allah ya ce wa taral mujrimin wa taral mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfar sawabiluhum min qatran wa zabsharun
ta'ala ya ce a wannan ranar wataran mujrimi na yawan ibi za ka ga mujrimai a wannan ranar wato mujrimai masu laifi ko kuma kafare ke mun gane ku amma a nan dama ita kalma ta mujrim ko al-mujrimin ko al-mujrimun wani lokaci in ta zo tana nufin masu laifi dan yanzu wato ko a yaren larabci in kai laifi wato balarabi zai ce ma hada mujrim wannan mujrimi ne alhalin kuma ba yana ne kai arne bane ba ka zama arne ka dan kai dai mai laifi amma annan kalmar tana nufin kenan bi wato kafirai watar mujrimi ne a wannan ranar za ka ga kafirai yau ma izin a wannan ranar mukarrani na wato dauraru da an daure su an yi musu dauran ko a haula da kuke Allah ya ce mukarrani na fil asfat wato an daddaure su cikin maruruwa ga sunan a daddaure Allah ya ce tarabiluhum min qatran kuma an yi musu riguna min qatran daga wani wani mai wanda yake tafasashe mun gane ku wani mai ne kenan suke cewa wani mai ne wato wanda yake min daga qatrani kenan mai dai ne wanda yake wato tafasashe za a tafasa su za a tafasa tafasa wannan ma to da shi ne za a yi musu riguna shi ne rigar su yaya za ka wato tafasashen tafasashen mai a ce kuma shi zai zama riga kenan da wasu Allah ya ce wa tabsha wujuhakum nar kuma bayan haka wato wuta kuma tana ta hawa bisa kawo mutum tana ta sabka bisa ga huskokin su wutar jahannam tana ta sabkowa kawai bisa ga huskokin su kamar yadda dai wato kankara take sabka Allah ya kare mai ke Allah ya ce zai musu wannan ne liyajziyahum Allah liyajziya Allah kullu nafsin ma kasabat saboda a sakan yama kowace rai da abin da ta aikata idan wai wannan abin da aka yi musu a a aikin su ne ya ji zai Allah kulla nafsi ma ka sabab saboda a sakan ya ma kowace rai da abin da ta aikata su ma wanda abin da baga yana waruwa gare su su ne suka aikata shi shi yasa yake waruwa gare su wanda duk bai aikata haka nan din musu haka mu zai waru gare shi Allah ya ce inna Allah sariful hisab Allah subhanahu wa ta'ala mai gaggawa hisabi ne ma'ana yanzu dai hisabun duniya ga gaba daya tun daga annabi adam har zuwa ga mutumin karshe tun daga iblis har zuwa ga aljanin karshe duka cikin ɗan lokaci guda ne duka a rana guda ne yau mal kiyama rana ɗaya a wannan ranar ne ranar tashin kiyama gaba da kuma kowa an gama yanke da lokaci kuma duk kowa abin da ya yi tun daga farko har karshe duka an yi bitar wannan abin duka an gama Allah malam kana ganin in ba mai gaggawa hisabi in bane ba abin zai yi wa mu bi shari'o'in mu yanzu da ake inda za a yanke ma mutane goma hukunci a kotu a yau yau aka fara zaman ko ba zai za a kare shi wataƙila ma sai a yi shekaru a nan allah ta baraka ta ranar ran nan za a kama hukuncin duka baki dai kowa ya zama sarki inna ba sari kul hisabi allah ce haza bala'un linnas wannan fa wato wa'azi ne ga mutane faɗakarwa ce ga mutane bala'un tablighun kenan linnas hada tablighun linnas wato wannan ma isar da wa'azi da zuwa ga mutane kowa bai ci dan ya je ya gyara aiki wasu kuma suka ce hada bala'un linnas wato wannan ma ana son mutane su yi guzuri da shi kenan ya zama muku guzuri ku rike ka ku mance kullum ku dinga tunawa da ire-iren abin da kuke cikin wannan ayoyin ya zama muku guzuri a cikin rayuwa kullum ka kamance da shi kuma waliyun zaruri saboda ayyukan mutane gargadi da shi gargadi shine tsoratarwa tahwizu min suri a akibatin al'inad walkuf wato wannan gargadi ne wani ya alamu kuma saboda mutane su san annama huwa ilahun wahid lalle Allah wato abun bauta ne wanda yake shi shi kadai shi kadai yake bauta ma kenan ba a hada shi da kowa wani ya zakara ulul albab kuma saboda masu tunani su sai su yi tunani masu hankali su sai su yi tunani al albab ulul albab wato su ne ma'abuta hankali kenan saboda ma'abuta hankali su tsaya su yi tunani to wannan shine karshen surat ibrahim kuma tunda mun zo karshen sura kenan anan za mu kwana abinda muka karanta ya zama daidai a cikin muna roƙon Allah da baraka da ta'ala ya bamu da baki da Allah ya kare mu ilimi mai yawa mai albarka Allah ya kare mu ilimi mai yawa mai albarka Allah ya kare sai mana imanin Allah ya kare mana imanin da yake mai karfi Allah ya kare mu cikin imanin Allah ya kare azurta mu da plus wannan ibada da muke cikin da mu da kana da kuma ya Allah Allah ta amsa ya ubangiji Allah ta bayyana Allah ta bayyana Allah ka jantar da mu